haruna ya ce a tutturu am gaɗa ba su da ta kalgaza na na ne ka ga wanta wata zuwa ta wanta wata bin umar su ilan haji kuma sai fara min alhadi فما استيسر من الحديث فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ذلك تلك أساس كاملة نعم نعم فصيام ثلاثة الحج أشهر معلومة لا آية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب نعم الحج أشهر معلومات ومن فرد منهن الحج فلا يرجع ولا فسوق ولا جدال في الحج وما يفعل من شيء أمره الله وتزودوا فإن خير الزاد خير واتقوا الله أولي المال ليس عليكم جناح أن تمسكوا خيرا من ربكم فإذا أخرجتم من أفاتكم فاذكروا الله إلى يوم الأيام واذكروه كما عليكم وإن كنتم من قبل كلمة ثم أتيهم الناس وأقال الناس واتخذوا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فذكركم وآباءكم أقرب للذكرى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في كله وما يكون آتنا به ومنهم من يقول ربنا آتنا في كله حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات ومن شاء في يوم فلا إثم عليه ومن شاء فلا إثم عليه من يتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تشركون ومن الناس من يقول قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على معصيته وهو على الكتاب وأولئك عن يده رجل يؤمن بها ويمسك الحق ومثل والله لا يحب الضلال وإذا قيل لهم اتقوا الله عرفتم بذنبهم وأجرهم جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا تلك الكتابة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من رأى الله بعينه وسورة محمد بن عبد الله وآمنة نبي بقرة نبي بقرة أبو الفاطمة والقاسم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر فاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو أبيدة بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الهتم والختم أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر السر صاحب الفيلة صاحب الشريعة ولكن جوز الأغواص نبرة القلوب بأبو إسحاق ما إبراهيم النياس ورضي الله عن شيخي ومردي ومشردي وفقري وملاذي وأديبي ومصري وتاجي الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أسرة الصلاة في الظاهر والباطن أبو الكرسوسي وأم الخير الكاتب سيدنا الشيخ محمد الحارث الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كثرت في وسي فإن جبالك لن يوسف ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya zuwa ga halaran Allah tabaraka ta'ala mai girma da daukaka wanda cikin girmansa da ikonsa da ganin damansa ya gadarce muna raye a wannan lokaci mai albarka yau 24 ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a 1444 daga Makka zuwa Madina daidai da goma sha biyar ga watan April 2023 miladiya a jiya mun kwana a aya na goma sha takwas ko za mu tashi za mu kwana aya goma sha bakwai za mu tashi aya goma sha takwas a cikin suratul bakara mun ji duka dai har yanzu ana magana akan munafukai ne irin halayensu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi kamar da muka faɗa baya shi munafiki a kullum yana ganin kamar yana yaudaran masu imani kuma yana yaudaran Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya bawa masu imani labari ta harshen sai da rududi sallallahu alaihi wasallam saboda wato illan munafurci da girmansa sura na musamman Allah ya saukar akan munafikai sa'annan Allah ya saukar da sura na kafirai suratul kafirin amma yawan suratul kafirin kafirun bai kai ɗaya bisa biyar ɗin sura munafikai ba bai kai shi yawa ba saboda iya bai wuce maganganu kalmomi guda biyar Allah gaya musu ba qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abatu wala antum abiduna ma abudu sai ce to lakum dinukum walidi amma da aka fara zazzaga munafikai tun daga bakara Allah ya fara daga ƙarshe sai ya cika da wa min sharri hasidin iza hasada duka ƙur'anin haka a ƙarasa shi Allah ya saukar da sura na musamman a kan munafiki wato munafiki nan ba wani abu ne kawai ka ɗauki maganar wannan ka kai ma wancan ka haɗa husuma ka haɗa wancan da wannan ka ji ba ka son sayyidina rasulullahi ai asalin farkon munafurci annabi aka yi ma sallallahu alaihi wasallama tunda aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai ne fa wato akwai karatu da ke so mu dauka a cikin wannan abu shugaban munafikai gaba ne ba kafiri bane musulmi ne ya karbi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulmai ba za su taɓa shi ba ba za su taɓa shi ba za su kashe shi ko da filin yaƙi aka tashi ba za a kashe shi ba saboda ya bayyana musulunci amma ya ɓoye kafirci a ransa kuma ba ce ka yaƙe shi ba sun yaƙi tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah tare da manzo Allah sun yi azumi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi aikin hajji tare da manzon Allah kai bal ma suka suna cewa ya ayyuhan nasu ilamu anna hadha anna hadha nabiyukum wa habibukum wa safiyullah amma a zuciyan fi qulubihim maradun akwai ciwo akwai rashin lafiya shi wannan munafircin yafi kowane ciwo bala'i ka san me yasa Allah bari ya ce musu ba saboda sun taɓa manzo Allah saboda taɓa annabi Allah baya ya ce sawa'un alayhi astaghfarta lahu am lan tastaghfir la yaghfir Allah lahu inji Allah Qur'ani fa to ya aka yi suka zama munafikai sai su munafikun ta gaya maka idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah sai mene wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma ne wallahu ya tunna nafsin la kazib idan munafikai suka zo gurin ka ya rasulullah sai su ce mun shaida kai annabin Allah ne kaga su musulun da ko ko shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka yadda daga Allah yake to ya kaza musulmi amma Allah ya san ƙarya suke yi Allah sai ya rarrashi annabi wato wannan kalma da suka gaya wa annabi sallama su masu imani ne to Allah kafin ya zo ya ƙaryata su to bari ya haƙurkurtar da manzon Allah to wannan annabin da Allah yake kwantar masa da hankali shi suka munafurta tunda sun munafurce shi Allah bari Allah shi ya ba shi haƙuri to da Allah ina ga wanda yake sakin layi akan manzo Allah yanzu ba aya yake sokowa wa zai ba wa annabi haƙuri akwai kaga sai abin da hali dama wanda yake bawa Allah haƙuri ɗaya ne ya haƙura shi ne shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne Allah ya ce wa ma kana Allah li azibahum wa anta fihi Allah bare taɓa mutane azaba ba da munafukai da azzalimai da kafirai duk abin da suke Allah bare masa azaba ba ta kana cikin su ya rasulullah to yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ya intikali zuwa barzakh wa zai ba wa Allah haƙuri Allah ce to ba komai tun da ayal umma manzala ne wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bare masa azaba ba matkar suna istighfari wai ka san wani abu mamaki masu istighfar su aka ce kafirai ne masu istighfarin su aka ce aka yi jerin gwano a kansu Shehu Brian, Shehu Tijjani, Shehu Abdulkadir, Shehu Usman Dan Fodiyo har ma da aka ambaci sunan Allah aka ce aka musu wato irin bakin fenti da ake kallon shugunan ɗariƙa da shi shine ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وما كان الله معذبهم وما يستغفرون marka suna istighfari to har yanzu ga wata aya wato ina son mu kwantar da hankalinmu ne mu nutsu mu gane kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima idan duk duniya kowa zai zalunci kansa walau annahum izzalamu Allah yake izzalamu anfusahum kowa ya je yayi kato baransa ja'uka suka zo gurin ka annabi Muhammad su yi istighfar mana kawai kar su ko tunda ba a zuwa neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duka kowa ya ɗauko shirmansa sai Allah ya ce to shar'i sai sun zo gurinka ja'uka su zo gurinka in suka ga yafi sai Allah ya ce fastaghfirullah su nemi gafarar Allah a gaban wa na'am a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kai ku ji in an nemi gafarar Allah sai an je gurin manzon Allah sai ce wastaghfara lahumur rasul kuma annabi ya ce Allah ka yafe musu ka san Allah ce Allah bai ce ba wai Allah ce zai yasbas ba sai ce wallahi Allah ce rantsuwa wai Allah yana rantsuwa dan kai kai dani idan Allah ce na ya ce kawai sai an nemi rantsuwa a ka san me yasa ya rantse kimar annabi muhammadu saboda girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce la wajad la wajadu Allah tawwabar rahima lamun din ana kiranta lamul qasm lamun na rantsuwa Allah ya ce wallahi za su same ni tawwaba mai karban tuban ma'ana an yafe musu rahiman kuma zan tausaya musu kun gane karatu to annabi yana nan ne yanzu yana zahiri baya nan ko ya yi intiƙali to gurin wa za ne wai za ila ta'ala ya saka fina kuma rasulullahi lawaw ru'usahu wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun a cikin wannan sura na munafiqun ko ba haka bane wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu ku zo ya yastaghfir lakum rasulullahi ku zo annabi ya taimake ku ya nema muku gafara lawawru sun ce ba ma bukata mu na Allah muke lawawru usum ta ce ba ma so ba ma so ba wai shirka ne muna gane karatun nan sai Allah ya ce ne um mustakbiru zaga sai su ba sa bukatar na manzon Allah ba sa bukata kwata kwata ba sa so wani wawa ma wani wawa ma maganar da ya faɗa ta ɓaci wanda baki ne tsarki ne salati wa annabi zai maimaitawa ba daman Allah ya ce mal'uni na ji an kama su ai ba su ga komai ba in dai an aikano ne Allah ya saka wa masoya annabi da alkhairi da suka kama wannan in iskan yaran su bafa hoto nan sai ma jaki ana nan zuwa wallahi dagawa aku ana nan za a nemo ka sai Allah ya ce to ba an ce annabi ya nema musu taimako ya nema musu gafara ba ma ne ba taimako manzo Allah bane sai suka yi girman kai wa mustakbirun suna girman kai sai Allah ya ce sawa'un alaihim mene sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allahu lahum إن الله لا يعدي القوم الفاسقين تجي أبن الله يتي سواء عليهم دي ديني أغريس يا رسول الله إن تستغفر لهم إن كان ما متغافرة لا يغفر لهم الله بزي يأتي مسوى لا يغفر الله لهم الله لا يغفر لهم بريك يأتي مسوى ميسا sun ce ba su yadda da na annabi Muhammadu ba ka koma baya ko ba sa buƙatan taimakon manzon Allah su wayanda kake ji din a social media suna magana har kai kake kwaikwaya kake faɗan maganar suka faɗa to su suna hannu su din sun shiga hannu sai mu ga yadda da kai kamar mai ka gani kai ma ko ba haka bane wai hausa suna cewa ba ki da gashin wance za ki kisan wance ne ba zai yi ba Allah ki lai ga sallam Allah bai taɓa yafe masu ba me yasa Allah bari yafe masu ba inna la la yahdi ka duba tafsirai ka duba tafsirin Abdullah bin Abbas yace la yahdi ma'anarsa la yadfiru lil qaumal fasiqin Allah ba zai yace wa mutane fasikai ba me yasa suka zama fasikai munafurci da raina manzon Allah ana fahimtar karatun nan to jama'a me yasa bara mu yaƙuri mu da munafurci ba sai Allah kuma ya ƙara faɗa cewa to manzo sallama yanzu yayi intiqali bayan gurin wala ka je ka nemi gafara in yana da ikon yafewa ma annabi ya ce yafe Allah ya ce shi bai tunda annabi ya yafe nashi to shi Allah bai yafe taba mishi annabi ba ina ce annabi shi ya yafe tun da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun shi aka yake salimu sadri mai yalwataccen kirji ne mai faffaɗan kirji ne mai tausasaccen kirji ne annabi muhammad ko safuhun anil zallati sallallahu alaihi wa sallam shi annabi ta tuba komai an yafe musu Allah ya ce ni ban yarda ba kai ka yafe naka ni ban yafe ba ai kai suka taba mu kai din ai nawa ne to an taba mun kai to ni ban yarda ba ka yafe musu to kai ne ka yafe to ni ban yafe ba wa ke wa zai sa mutum a wuta kenan kuna gane maganar nan wa zai sa wani a wuta Allah ne yake sawa wuta ko ba shi bane umarnin wala adi Allah to Allah ce shi da yafi ba waya ni ka waya ni manzo Allah to ka taba maki abin da yafi so fiye da kai ya ce shi da yadda ba misali mutum ne yake da yaya mai kuɗi ne ga mulki ga sarauta ga kuɗi sai ka cutar da ɗansa ɗansa ya ce ya rima uban kuma ya ce shi ba za a ɓata masa zuri'ansa ba za a taɓa masa ɗansa ba sai ya sai ya ɗauki mataki shi da ya ba da kai da ɗan ɗan da abin da aka taɓa mallakan waye mallakan uban ne ko to ya ce bai bari ba misali kar wani jaki kuma ya ce an ce annabi Muhammad dan Allah ne ba ko shi wannan mutumin mallakansa ne ɗansa da ɗan da abin da ɗan ya mallaka duka nasa ne ko haka bane sai ta bai bari ba akwai wanda ya sai ya ya ya ya hakurkuta da shi sai wanda ya isa da shi ko to wanda ya isa da shi din shi ma yake bai daba wa zai sa annabi dole in ba Allah ba akwai wani to annabin ne ke ce to ba komai bara daga musu kafa bara ya fi musu sallah ce ni ban yadda ba ni ne da kai ne da su to ni ban yadda ba sawa'un alaihim astaghfarta lahu aw lam tastaghfir lahu ko am lam tastaghfir lahu la yaghfir Allah lahu inna la la yahdil qawmal fasiqin Allah baya ce da mutane a fasikai baya gafarta musu saboda ka duk me ya jawo musu wannan muna furta manzon Allah da raina annabi ai raini ne ka ce ka yi da abin da na faɗa kuma ka je ka ce mu ai jin shi kawai nake yi da Allah shi wannan ɗin iya gida ji daɗi shi bai ji daɗi ba ko to shi yace ba komai ai ni ra'ufur rahimun ne bil mu'min ra'ufur rahim sai Allah ya ce ni mai da ba ya za a yi da wayan abuwan jama'a duka wannan abun fa duk munafacin da mutum zai da abin da zai yi kowane iri bai kai taba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a bakara kawai sai da Allah ya kawo ayoyi guda goma sha uku kawai akan munafikai yake magana ka sa akan kafirai aya uku ne biyu ne biyu ne masu imani ya kawo aya hudu biyu da sha uku wanne ne suka ce ko a kwallo ne man sha uku sun tabo saboda haka ya ishi mutum ya kiyaye kansa Allah ya kare mu daga sharrin munafurci kamar da na faɗa munafiki Allah ya faɗa mana a Qur'ani innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajid lahum nasira ko munafiki shine shimfiɗan wutan jahannama wato sai an ɗauki munafiki an ɗaura a wuta sa'an nan a ɗauko gumaguman kafirai a ɗaura su a kan sakamakon ya yi mawaye munafiki shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyun azimul qadar bil haqqi mursalu يؤل به مسكانا طفلا وينحل صلى الله عليه وسلم شو الفاظ زيوتا نبي عظيم القدر أتي إشرينيا كو النبي نيني جرمان قدري بالحق مرسل والله مرسل أن تروش بالحق دا قسيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي له أعلى الجنان مبوؤ sallallahu alaihi wa sallama to da ta annabi daban ne annabi daban ne annabi daban ne annabi daban ne mu rike manzo Allah jama'a musulmi eh ba mu da sama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka Allah tabaraka taala ya koro mana bayani akan wayannan kafirai a misalin su ya ba misalin su kamar mutum ne ya hura wuta ya zo tsakan daji ya hura wuta baya gani sai ya hura wuta wannan wutan ta dan haske idan ya ga inda zai yake tsaye a daidai gurin sai ya kashe wutan bayan ya kashe wutan zai ƙara ganin wani ce to misalin fa kafirai kenan da misalin munafukai kenan a nan duniya sun samu garkuwa da karɓar musulunci ba za a kashe su a filin yaƙi ba ba za a kuma yaƙe su ba amma idan suka koma lahira za musu azaba mai girma kuma mai raɗaɗi dan wannan hasil suka samu iya wannan lokacin wutan na mutuwa shi kenan gaba duhu baya wutu duhu gefe da gefe ko ta ina duhu ne sakamakon me munafurci Allah kare a za mu tashi a auka sai ibn sama fi zulmatu wa ra'dun barka na'am أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أتابعهم في آذانهم من السماء حذر الموت حذر الموت والله مهين بالكافرين آه وبنجي تبارك وتعالى نتوى أو كسيب من السماء مثال وإن كافري دعك أنبتا مكا أي وهذا مثل الآخر وإن كمن مثال وإن شني يقول مثل المنافقين مثال المنافقين واليهود دا يهودا mal Qur'an tare da Qur'ani au ka sayyibi aiki yace ka sayyibin kai ka ce ruwa ne kamar tsarin nazala min samai kai ka ce ruwa ne ya sauko daga sama laila da daddare ala qaumin bisa wasu mutane bi mafazatin fihi fil layl wanda suka samu amfanuwa da shi wannan a cikin daren kawai zulumatun ga duhu wa ra'adun da kuma mala'ika wa barkun da tsawa, ka zalika al'ur'an, lalata ba ta ce, hakanan ƙur'ani yake, na zula min Allah ta baraka wa ta'ala, ya saukon daga Allah ta baraka wa ta'ala, fiye zulumatun, a cikinsa akwai zulumatu bayanin fitani, akwai duhun bayanin da ke cikin, akwai fitina wanda zai samu wara'adun da kuma azzajar na wannan mala'ika da aka bar wato ra'adun ɗin nan wani mala'ika ne mai kula da ruwan ruwan da zai sauko ɗin da kuma tsoratarwa da walƙiyan da ruwan zai yi kasan idan za a yi ruwa za ka ga ana walƙiya ko bayan duhun hadari ya haɗu za ka ga walƙiya yana yi har aradu ma yana yana yi ko in ka ji ya rikici sai ga har mutum gabansa na faɗuwa ko to wannan walƙiyar walau inda ya yi a cikin duhu idan aka yi walau ana gaske ko to in ya ɗauke fa sai duhu to misalin fa munafiki kenan wannan ɗan hasken da ya gani ana ɗaukewa shikenan lahira ce an shiga lahira dan wannan wal ɗin da aka iya rayuwar duniyar da ya shiga na sau sai ya koma cikin duhu ka Allah ya kare mu wato idan mutum munafiki ne ko idan ya maka wani munafirci billahi allazi la ilaha illa huwa sai kai ka rasa ta ina ya bullo wa abin nan saboda makiri ne wa makaru makara wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin a yace wa takhwifun da tsoro wa barkun da wannan walqiya din bayanun bayani ne wa tafsiratun wa wa'adu wato faɗakarwa ne da kuma alƙawari saboda haka shi mutum ya kiyaye dukkan wayannan abubuwan shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa ja'aluna asabi'ahum fi azani min as-sawa'id suna sanya hannayensu a bisa kunnuwansu saboda sautin wannan duka da mala'ika zai wa ruwan ka ji tau ya yi tsawon. Nan ana buga maka misali ne fa da suke ji, ba wai a'a shi ne asalin abin da za su saurara, ba wai tsawon ba ne a'a, ƙwar'ani ne ba sa son su ji. Idan an zo ana karanta masa ƙwar'ani son ji kamar wannan tsawon ne aka. walƙiyan wannan hasken da ke cikin Qur'anin nan shi yake tsorata su sai kaga ba sa son jin wannan abin kwata-kwata saboda bala'in kafirci suna toshe kunnuwansu ba sa son su ji gaskiya daga Allah tabaraka ta'ala hazar al-maut ay makhafatal bawafiq wal maut suna tsoron mutuwa ai abin da suke tsoro tashin kiyama a ce an mutu an tada su kuma ga mutuwar ma kanta tsoronta suke jirgiri ba sa son su ji labarin mutuwa ce ka zalikal munafiqun haka nan munafikai suke wal yahudu yahudawa kanu yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim sai suna sa hannayensu a a a bisa kun majiyansu min sawa'iq daga sauti wannan tsawon wannan wato sauti min bayani na bayanin alqur'ani na bayanin alqur'ani mai girma wa wa'aduhu da alƙawarin qur'ani wa wa'iduhu da kuma abinda qur'ani ya taro na alƙawari na hasal maut da na tsoron na hasal na hasal maut na tsoron mutuwa wato qur'ani ya gaya maka zaka mutu ko Qur'ani ya gaya maka alƙawarin Allah tabaraka wata'ala daga bakin Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wa sallam ga yadda ake mutum ko kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ko saboda haka kowa zai mutu to su ba sa so su je Qur'ani Allah yana ba da labarin mutuwa cikin Qur'ani ba sa so su ana ba da labarin rayuwar kiyama ba sa so su ce maka in mutum ya mutu komai da ya tara na duniya an bar masa zai bar shi a duniya ne kowane irin abu ya tara ɗaya kenan na biyu duk abin da ya tara cikin kabari da a sa shi a tauna a rufe shi daga shi sai ya linka ba sa zan jin wannan kuma za a tada mutum tashin kiyama zai girbi abin da ya shuka saboda tsoron mutuwa da suke yi da kuma in Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi sai Allah tabaraka wa ta'ala samun tsoro na mutuwa ai karkacewar zuciya ilayhi zuwa ga mutuwa wallahu muhidun bil kafirin ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tarowa ne ga duk abin da kafirai suka shirya wal munafiqin da munafikai ai alimun bihi Allah tabaraka wa ya san duk abin da suke da abin da suke shiryawa wa jami'ahum fil nar Allah zai hada munafikai da kafirai gaba ɗaya zai ko matsa su a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye saboda haka a a shi munafiki a kowane lokaci dan uwan kafiri ne a kowane lokaci zai zo ya ji abin da musulmai suke kai ne ya je faɗa wa kafirai abokanan gaba ai muna tare da su ne muna ta mu ji sirrinsu amma hakikani mu muna tare da ku ne saboda haka almunafiqun humul kafirun munafikai kafirai ne Allah ya kiyaye a ya kadul barku
ya kadul barku ya kadul barku kullama alaihim masawun wa idza alama alaihim qamu wa law sha'a Allahu la hawlihim wa abshirihim inna la ala kulli shay'in qadir كهذا البرق يطلق أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ya kadil barku wannan wutan ya hafazu absarahum zai dauki idanuwansu ma'ana wannan hasken da ya haska suka haska suka gani ay yazhabu absar bi absarihim aw bi absarihim alkafiri da absarin kafirina zai tafi da ganin kafirai kazalika hakanan albayan bayani arada an yazhaba bi absari bi absari bi absari dalalati yana da buƙat yana so ya tafi da wato ganin batan su ne ba za su gane sun bata ba ba za su gane cewa ga sun riga sun bata ba a'a shi Allah tabaraka da dama ya kada cisko yan wuta ne kullama aba alahum albar duk lokacin da aka haska masa ake musu ga wannan fa ga wannan ku bi Allah fa ku bi manzon Allah ku biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku yi kaza ku yi kaza ai mashauki fi dau'il barka za su tace a cikin wannan hasken na dan wannan lokacin kawai wai za abalama alaihim qamu idan ai baqu fi zulumat idan aka dauke shi aka dauke hasken nan to shi kenan fa za su koma cikin duhu za su na cikin duhu ne ga duhun kafirci yanzu misalin duhun a ruwa idan za a yi ruwa misali yanzu haka ga duhun girgije ko ga duhun ruwan haka ne ga duhu kuma da ya ƙara ƙaruwa musu na kafirci ta wannan kaga duhu ne na gizagizai da duhu ruwan da ya taso da iska da tsawa da yake yi kaga duhu ne idan ana ruwa mai tsanani mai ƙarfi idan hadari ya haɗu ai ji za ka yi dare ne matsakar rana ne to wannan duhun da da ka gani da aka buga maka misali da shi bai kai fa duhun da munafikai suke cikin sa ba da kafiri to musulunci ba karamin haske ba ne ai ba ku za su zauna su zulma a cikin duhu da zalikar munafikun haka nan munafikai lamma yace lima amanu yakin da suke imani mashaufi ma bainal mu'minin li'annahum taqbalu imanahum za su yi tafiya munafikai a cikin masu imani saboda sun karbi imani a gurin sauran musulmi sun ce shaɗar la ilaha illallah wa da wula sharika lahu wa shaɗar na Muhammad Abdu wa Rasulu ai falamma matu lokacin da suka koma ga Allah ba kaufi zulmatil qabr za su koma ne za su tsaya ne a cikin duhu na kabari za su ɗanɗari duhun kabari kafin su tafi ran tashin kiyama to haka nan fa mutumin da ya zama munafiki ne kullum ana cewa wallahi ka kiyaye martaban manzon Allah ka kiyaye annabi annabi ba abun wasa bane manzo Allah sallama ya wuce tunanin halitta tunanin dan adam a gaya masa ka daina munafurci babu kyau a addini babu kyau Allah ya hana manzo Allah sallama ya hana sai ta ba muna sallah din ai muna sallah ko muna azumi tare da musulmai muna kaza muna kila ma alhaji ne kila na ya tafi aikin haji amma duka wannan abin da kai Abdullah bin Ubay bin Salul yayi ko ba haka bane amma me ya rage masa sai gashi da karshe Allah tabaraka taala ya ce karshen sa makoman sa wutan jahannama ko ba haka bane saboda haka lallai kira ga mutanen da suke ganin yin gulma da munafurci ka hada mutane ka hana ka hana ruwa gudu mutane ko za su samu alkhairi ka hana za a samu ci gaba na rayuwarsu ko na al'umma ko na addini kai tunda ba kai da kai ba ko kuma ba kai aka ɗaura ragama a kanka ba kuma kai baka cancanta ba misali ko kuma a kai ba za ka iya yin wannan aikin ba sai ka dinga kai komo kawo kana haɗawa ai mu kaza ba mu yadda da kaza ba ai kaza ma da ake yi ba dan Allah ake yi ba irin dai irin ire-iren waɗannan abubuwan ta haɗa dai munafurci yadda abun ba zai yiwu ba shi ɗin wanda zai samu abu mutana shi ya samu ladan aikata aikin alkhairin shi wanda za a ɗaura wa abin baka bari ya samu ba sannan kai ma baka bari ka samu abin ba saboda in alkhairin ya zo ai ba ka kada ka samu ba shi kada ya samu ba dole kai ma za ka samu ko sai kai kokarin toshewa ka datsa wannan hanyar ko ka dinga soki burutsu dan kar a samu wannan alkhairin na furci ka ɗauki maganar wannan mutumin ko sun samu saɓani da wannan ka ɗauka ka kai ma wancan ka ɗauka ka kai ma wancan duk munafurci shi munafiki a kowane rana muzazzabi da bayan zalika ne la ila haula'i wa la ila haula baya tare da wayannan baya tare da wayannan in ya zo wannan zai zo ma wannan da wannan fuska na mutumin kirki ne in ya zo wayanta ya zo masu suma da mutumin na siffan mutumin kirki wannan fa munafurci abin da yake gadarwa kenan saboda haka lallai sai mun lura da maganganunmu da mu'amalanmu idan ba haka ba mutum zai fada komar mutane wayanda suka yi suka munafurci sai duna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallama Allah tabaraka la yi maganganu a kansu irin wannan saboda haka a ubangiji tabaraka ta ce walau sha Allah la zaba bisalihi da Allah ya ga dama sai ya tafiyar da wannan ganin nasu jin nasu gaba sai Allah fita da shi bin ra'ad da wannan mala'ikan kawai idan yi tsawa sau daya shi kana mara sake ji ba ba za su sake ji ba wa farifin da ganinsu mana sam'in dinnan aibin ra'adi ne da jin wannan tsawon mana da jin ƙur'anin sai Allah ya tafiyar da ba za su ma ji ba yanzu ana karanta wa mutane ƙur'ani ana karanta musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi ne hankalinsu yake kai ba ba shi ne a gabansu ba a abinda rayukansu ta raya musu shine kawai suke yi ko da suna cewa ba musulmi bane anya kuwa gashi muna sallah muna zakka muna azumi muna kaza anya abin suke faɗan ayan akan mu yake kuwa wallahi akan ku yake wallahi duk mutumin ne baya ganin kiman annabi sallallahu alaihi wallahi tallahi da shi ake yi har abada kuma wannan aya wato ba fa ba fa bare ba ba fa wani bakon haure ba Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da matan manzon Allah suka yi fito na fito da annabi Muhammad sai Allah ya ce wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa mene huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir ko idan sai da Aisha za a gaya mata wannan da sai da Hafsat da suka ce za su yi fito na fito da Annabi Muhammadu sai Allah ya ce to ku sani Allah fa shine gatan manzon Allah Allah shine majidin lamarin annabi Muhammad na lahuwa maule wa jibril da malaika jibril da iyayen kuma muminai sayyidina Abubakar sayyidina Usmanu sayyidina Umaru ko da sauran muminai gaba ɗaya suna bayan manzon Allah wal malaikat ba'da zalika zahir da duka mala'ikun sama da ƙasa da gefe da gefe da baitul maqdis gaba ɗaya suna bayan manzon Allah ne wa in tazahara alayhi fa inna lahu wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikat ba'da zalika zahir matayen annabi ne fa akan wai suna nuna kishi akan mariyatul siddiya ko lokacin da sayyidina rasul sallama aka ba shi ita manzala rasul sallama ya sadaka da ita ko a dakin sai da hafsat shine sai aka zo ana magana sai da hafsat ta tafi an tura ta ta je ganin gida ta je ganin gida aka yi sadaka da wannan shine tana dawowa sai da Aisha suka yi magana aka fara irin maganganu mata kuskus haka eh ai abin da yasa aka tura ni saboda kaza kaza kaza ne kaza kaza kaza ne gashi nan kaza kaza kaza sai Allah ya ce to ku ji ba a damun manzon Allah idan kun ce za ku fito na fito da manzon Allah to za da Allah kun har da Allah yana bayan shi har da Allah Allah ma ya zai kai annabi yaki da ku matan manzon Allah matan annabi ba wanda su ne Allah ya ce ya nisa annabi na suna ka ahadin min nisa ko matan annabi sallama ba su yi daidai da wata daga cikin matan duniya ba har da lahira babu wata mata da ta kai matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ummahatul mu'minina babu amma kuma ka duba sai da Aisha fa ka duba sai da su ne malaman su ne manya-manyan malamai a gidan manzan Allah daga cikin mata da sallallahu alaihi wasallam karatu kuma ka duba waye baban sayyida Aisha sayyidina Abu Bakar Siddiq ita matar annabi sahabiyar kuma annabi babanta sahabin annabi mahaifiyarta sahabiyar annabi kakarta sahabin annabi kaka mai kakarta gurin mace da kakarta gurin jijin sahabban manzo Allah ne akwai girma da kima da ya kai wannan kuma ita ma matan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam amma Allah ya ce gaduwa sunna abaka sunna umar shi ma shine farkon amirul mu'minin shine dalilin sa baban Hafsa kenan ko dalilin sa musulunci ya bayyana aka fara fitar da musulunci iri iri a fito ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ya ake a gidan arkab bin abi arkab amma daga ran da ya musulunta da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace Allah ka musuluntar man da umarai ni guda biyu ɗaya daga cikin su mana ko Umar bin Al-Khattabi ko Abu Jahl sai Allah ya karbi na sayyidina Umar bin Al-Khattab sai kuma Allah ya dauka musulunci da shi to ƴarsa ita ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta Allah ya yi bikonta yace innaha qawwamatun sawwamatun mai yawan azumi ce ka dawo da ita ko mai yawan sallan dare ne la ilaha illallah kai a ina aka yabe ka sai suka irin irin kifi kawai na mata fa Allah ya ce to na yi fito na fito in dai kuka ce da annabi za ku yi to ni ina bayansa mala'iku jibril na bayansa sauran mala'iku da mumine gaba ɗaya suna bayansa mu je suna fito mu gani wa in tazahara alayka na lawa mala wa jibril wa salihul mu'mini wal malaikatu zalika zahira wannan annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama wayannan ka kalli kimar sai ka kalli kimar wani da yake ganin annabi bai isa ba sallallahu alaihi wasallama sai ka ga waye ne zai sha tsakanin su da shi annabi Muhammadu manzala sa salama ce ya kiyaye kansa to wannan fa sakamakon dukkan munafurci ne ya kai haka ake maka bayanin munafukai irin abin da za su shiga da gurman da za su shiga da kaza da kaza da sauransu to da haka ubangiji tabaraka ta'ala ya ce walau sha Allah la zaba bi sam'ihi wa absarihi ayin Allah ya ga dama sai ya tafi da jinsu da ganin su gaba daya kazalika hakanan law sha Allah da Allah ya ga dama la zaba bi sam'il munafiqin sai Allah ya tafi da jin munafikai gaba daya wal yahud da yahudawa sai da ustaz sai alhamdulillah wai masha Allah sai aura dai sun kanka mai masallacin nan ka gan shi kuwa shi hudu ya kusa suke jami Allah ya fi maza Allah akbar shi ma fa wannan mutuwa ne eh mutuwa ne bacci mutuwa ne ai mutuwa uku ne akwai bacci akwai suma akwai babban eh akwai kura ko akwai ogan akwai ogan wanda shi an tafi an tafi kenan bara dawo ba shi ai bacci zara ran kawai ake yi za a dawo da shi zara rai kuma ake yi bacci zara rai shi ma in mutum ya so ma zara ran in an ga dama kawai aka yi delay shi kenan a ce an fasa dawo da shi kaga mutane na kullar sharri a ransa ya ce gobe zan yi min wani rashin mutunci kaza ta kwanta da mummunan nufi a ranka sai baka tashi ba to da mai ka mutu kenan da labari hasa da mai ka mutu da mugunta an yi mutuwa mai kyau saboda shi yasa in kana da wayo da hankali idan Allah ya sa kana da rabo in ka zo bacci ka karkaɗa lokacin da ka karkaɗa kafanka za ka hau gado sai ka karkade dukkan wani mummunan kulli da kai a zuciya gaba ɗaya ka yafe ma kowa ka kwanta abinka in an tafi an tafi a sa ba san gwada ta ci daga wannan baccin ba ko daga nan tafiya kenan amma wasu har misan ake na rashin mutunci an gane? Saka Allah ya kare ni. ubangiji tabaraka ta'ala yace a da ya ga dama sai tafi da jinsu da ganin su gaba daya shine ke cewa a wa yahud al munafiqin yasa la zaba bi samil munafiqin sai Allah ya tafi da jin munafikai wal yahud da yahudawa yuzjiru ma fi qur'an su isjarin abin da ke cikin qur'ani sun gotar da abin ai Oke, kila wani ne ya zo shi ta ba. Allah sai tafi da jinsu da ganin su gaba ɗaya ba za su ji gaskiya wanda za su ɗauka ba ba za su ji ba ba za su yi amfani da shi ba za su kanta ba kuma gaba ɗaya ya ce ma fil qur'an na abin da ke cikin alqur'ani mai girma wa wa'idu ma fihi da alƙawarin da ke cikin sa wa absarihim da ta ganin su bil bayan da bayani inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka ta'ala da iko ya tafiyar da jinsu da ganinsu gaba da Allah da iko akan haka na'am ya ayyuhan nas
ya ayyuhan nas
ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum lakum min qablikum la'allakum tattaqun ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane mutanen duniya gaba ɗaya wani tafsiri za ga sa ya ahli makka ya ku mutanen makka dama mun faɗa din da kaji ayyuan nasu ayan ina ne ayan ina ayar makka in kaji ayyuan lazina amanu ayan ina amma akwai sabani ko akwai sabani mafi yawa dai hukunci a madina yanzu amma din da kaji ana kiran ya ayyuan nasu ya ayyuan nasu to a makka ayan makka ne ko da a madina aka saukar da ayan kuma ko da ayar tana cikin sura maki madaniya ce amma ayar tana magana da mutanen makka a lokacin da ake makka ya yi nasu ya ahli makka ya ku mutanen makka wa yuqalu hum al yahud wasu suka ce a yahudawa ake magana ya yi nasu ya ku yahudawa ko ya ku mutanen makka ko ya yi nasu ya ku mutanen duniya gaba daya ubudu rabbakum ku kadaita ubangijinku ku bauta wa ubangijinku wa wahidu rabbakum kadaita ubangijinku shi kadai shine Allah shi kadai shine Allah shi kadai kuma ake bautawa ba a bauta ma wani a matsayin shi Allah ne babu babu duk wanda yace zai bauta ma wani Allah koma bayan Allahn da Annabi Muhammadu ya nuna maka sallallahu alaihi wasallama to shirka kake yi an gane ko dan ka san wani lokaci sai an fara da bayani saboda akwai mutanen da basu gane bambancin bauta da taimako ba basu gane bambancin abdu da rabbu ba ko rabbu shine mahalicci wanda shi ya halicce ka shi zaka bautawa shi kar ya ke wa sallah ba a wa wani sallah in ba Allah ba ba a ce wallahi la ilaha Muhammadu Rasulullah sallama a ce ya kira wani a matsayin Allah ba a yi ba a zakka ma wani ba a ba a azumi wa wani zaka iya cewa zakka ma wani zaka ba ko amma kuma wa ka ba to wanda ka ba ya zama Allah ne a to ya zaka ba ma wani kace ka ba ma Allah idan ko mun ce kai dan annabi Muhammadu ko ka bayar dan annabi ka ce wai shirka ne kuma an ce ka ba da haƙƙin Allah ko da yake ka san bangaren neman kuɗi an iya kiran ayan in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wannan ayan duk wani dan kungiya ya da ta wallahi ko ɗalibi ne saboda gurin neman kuɗi duk juma'a sai an faɗa kun san muna da aikace aikace eh saboda haka shi addinin Allah sai an taimaka maki eh sai an harhaɗa abubuwa saboda halin tafsiri ko abu aikace aikace ko ba ka bane kuma ko fenti ba yi Allah ya fara gafara saboda haka zakka in ka zo za ka ba mu wuri ne amma kuma Allah ka ba shi din ya zama Allah to in an ce ka bani dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya hada an mai da annabi matsayin Allah wannan jahilci ne abaragen jahilci ne ba a fahimci Qur'ani da hadisi ba da Allah ko ne hadisin da mutum ko da makarantar dare yaje na wannan roƙo ne ko da bai je makarantar allo ba bai je islamiyya ba baya zuwa karatu ko da makarantar dare yake zuwa ko zai ji an ce innamal amalu wa innamal kulli imri'in faman ya'mal mithqala sai ce innamal amalu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa ko wa man kana jatu ila Allah wa rasuli fajatu ila Allah wa rasuli sai ka ce wai ai kowane aiki sai da niyya ko kowane mutum kuma yana da abin da ya nufa wannan hadisi ya hada karatu mai dimbin yawa mai matukar yawa kowane aiki sai da niyya duk ake aikin da mutum sai yayi sai an tambayi niyyarsa me kake nufi da kace kaza me kake nufi da kace a baka dan annabi Muhammadu me kake nufi da kace a taimake ka dan manzon Allah me kake nufi da kace kana bukatan taimakon sayyidina rasulullahi ko ba haka bane me kake nufi da kace a bani dan annabi Muhammadu dole sai an tambaye ka ba a baka hukunci sai hadisin ya ƙara cewa wa inna mali kullum li imanawa lalle sani kowane mutum yana abin da ya nufa a ransa a ce sai an tambaye shi sai ce fa man kana hijratu ila Allah sai sai ya rusa tauhidi ibn tayyiya sai ce wa rasulihi ko ba haka bane an ce araba Allah da manzon Allah shi kuma manzon sallama ya ce a hada Allah da manzon Allah duk wanda ya yi hijira don Allah don manzan Allah ka ji hadisi abin da yake fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya hijira zuwa ga Allah da Annabi Muhammadu to waye zai bata lada sai Allah sai manzon sallama ya ce fa hijratu ila Allah wa rasulihi lada man za a bayar Allah da manzon Allah za su bata lada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan kwashi kayanka kai failing ta ƙara gaba ko ba haka bane wanda hadisi ba shine na farko a arba'un an-nawawi wanda duk jahilcin mutum ya taba jin wannan hadisin ko a titi kai ko mutum bai je makaranta ba in ka roƙe shi abu yana so ya maka ruwa sai ta inna al'amalu bin niyyat ai bai niyan baka ba saboda kai ko na baka wanda lada da Allah haka ne ko ba haka ne shi ka san annabi yace mai yuridla bi khairin faqihu fi din duk wanda Allah yake nufi da alkhairi sai sanar da shi addini zama faqihi ya samu fiqihu cikin hadisi amma wallahi in Allah bai nufe ka da alkhairi ba haka za ka yi ta tara karatun ba fahimta kana yi ana cewa ba mu gane ma abin da ke faɗa ba kana yi ana ganin kamar ma ihu kake sai a ɗauka jaki ne ki kwa ko haka bane sai ya ce cikin hadisin nan akwai aiki a cikinsa ya ce fai jiratu ilallahi wa rasulihi to ladan hijiran da ya yi ko aikin da ya yi yana ga Allah da manzan Allah shi dai bai raba ba to da Allah ya magana masu rabawa aiki ya same su wallahi wallahi tallahi malam jahilci ɗauka marai abinda ba zai yiwu ba ba zai taɓa rubuwa ba ne shi Allah ya ce baya son a raba shi da annabi Muhammadu to kai dole kana za ka raba ina za ka je to me naka in ka raba kai ne naka a ciki Allah ne naka ko annabi ne naka duka ba naka fa duka kai ka same su ne a bilis Allah ya halice ka yace to ka bi annabi Muhammadu al-qiblan al-qiblanka annabi Muhammadu al-qib dala jiya me me ibnu taymiya ya ga mana a cikin sarmul maslud yace haƙƙun lahi wa haƙƙun rasulullahi mutalazimaini haƙƙin Allah da annabi Muhammadu a haɗe suke ba sa rabuwa in ji ibn taymiyyah harrani annabin da gaskiya bin maganarsa shi ta don Allah a haɗe suke haƙƙin Allah da manzon Allah addinin Allah in za ka shiga sai ka haɗa da annabi Muhammadu. Shiga mu gani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Kace na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Allah ma sai kace wahdahu la sharika shi kadai yake bai da abokin tarayya. To ka tsaya a gurin mu gani ko ka musulunta. Dole sai ka kawo wawul adam din da ba a so Wa ashhadu anna Muhammadan sai ka ce abduhu wa rasulu da sai a ce za a yanzu kan a haza wal muslim muslim muslim ka zama musulmi a cikin musuluncin ba ni aikin da ya fi kowanne da Allah a bani a gaya mu wani aiki ne ba sallah ba to yi kira sallah mu ji to mun gama mun ji to an kira sallah da a shiga sallah ta dai kama dole tauhidin dole shine kalmar shahada dole kuma annabi Muhammad yana shine ma musuluncin in ma ban gane annabi ma aikin banza yake ah wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah kafirai masu bauta gufi in ka tambaye su wani fi sama da ƙasa na sai maka Allah ne wallahi ko doki yake bautawa na rantse da Allah ko mage mage dai ka zo ne ce shi Allah sa shine magiya in ka tambaye shi wani shi sama da kasa zai ce maka Allah ne sai ba zo musulmi ba ba su yarda da annabi Muhammad bane sai Allah ya ce maka bari ka ji bari hutar da kai wa mai iu rasula fakar da Allah duk wanda ya bi annabi Muhammadu to ya bi Allah kar ma ka sha wahala wai shi Allah baya son ya wahala da kai ne to kai dole sai ka sha wahala ne wa ya sa ga la ikra fi dini shi addinin nan babu wahala ba wahalarwa babu jayayya babu shan wahala ka ba annabi Muhammadu ka huta sai ka zo cikin sallah ba sai ka ce ai ai tauhidi ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to karanta ayan gaba ihdina siratal mustaqim to tabarkin suwa da kaje sai ce siraɗan lazina an amta alai da su waye duk hasadan kare akwai annabi Muhammad a ciki a'a muqaddara ma shi hasidin idza hasada ne ko dole sai ya sa annabi Muhammad wallahi a ciki wanda Allah ya da su ko ba haka bane dole sai ka sa manzon Allah shi kuma wai cin karatun fatiha a sallah menene har da ne ko kar ka yi to dan Allah in ka zo ka sallake ayan nan kuma a cikin sai ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dalil kai har yahudawa da nasara ma duka ka kawo su a cikin fatiha wanda wani irin mushriki ne haka ko tun da an ce sai araba Allah da annabi ai ka zama mushriki kenan ko ba haka bane to ba ma annabin kawai ba ba ma salihan bayin Allah ba ba ma waliyai ba ba ma siddiqai da shahidai ba sai ka ce wai hadda wa'anda banda wanda Allah kake fushi da su su Allah ke fushi da su ghairul maghdubi alaihim su ne yahudawa wala dhalin su ne nasara duk tafsirin duniya kare baka to ka kawo su a cikin ɗaya daga cikin farlan sallanka wanda manzala sun salama na cewa la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab duk mutum da bai iya karanta fatiha ba da sallah ko to a ciki akwai manzon Allah ba annab ma akwai wasu ma kafirai wanda suke fitsari su kalli gabas su daga su fitsarin su a tsaye ba komai kuma Allah ya ce ya karba sai ka zo kuma annabi ya ce al musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da Allah wai suna tattaunawa ne da Allah da ka zo sai ka ce ka gama fatiha ka karanta sura ka idar ko duka dai ka sa manzalar sallama to ai ya kamar tunda kuna magana da Allah ne kai ma Allah magana ko sai in za ka ma Allah magana ba sallama za ka yi ba sai ka zo ka ce wai ba za ka iya Allah sallama ba saboda kai ba kai saka je wurin Allah ba sai ka ce atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi a ɗai ba su salawatu la sai ka ce assalamu alaika ayyu annabi waye wannan ka ce sai ka cire annabi a ciki to ya za ka yi addinin e kai ba ba sai ka yadda annabi Allah saka da kai ka yadda annabi ma yana cikin masallacin ba wai yana can a Madina ba idan ka kadarta yana Madina to wallahi sai ka canza kayya sai ka ce assalamu alaihi allazi huwa fil madinati fil bil madina wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko ba ka bane amma kai da kanka wai ka yadda yana nan a cikin masallacin unguwanku kuma wai kowa a masallacin yana magana da shi da liman da mamu da na'ibi da kowa da kowa kowa wai yana ce kowa wai yana cewa annabi Muhammad sallama kuma kowa annabi sai an sa mai sallama shi a nan masallacin an tayar can an tayar can an tayar can an tayar can an tayar can garin can kasan can kasan can kasan duk duniya an a ce an yi sallah lokaci ɗaya kowa wai annabi ya amsa masa lokaci ɗaya annabi Muhammadu mu fage nan to wannan kuke raina mana sai mu zauna lafiya da ku ku kunne mi kunne mi gaskiya gwa kai shi yasa wani mawaƙi ke cewa uzurar rasulullah in kasartu fi wasfi fa inna jamala kullan yusuf amana uzuri ya rasulullahi wallahi fadan fadan ku a baki ba za mu iya ba girman ku ba za mu iya fada ba saboda haka abinda muka wasafa muka faɗa na darajar ku amana haƙuri ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ha wallahi malamin mutane da su dawo su kama annabi ko su dawo kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wa'annan din da wanda ake kallon su a zaga a hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bayan dai ta kansu aka gangaro aka dauki ashar aka mulmula aka mulmula aka dankara wa Shehu Ibrahim aka dankara wa Shehu Tijani aka dankara wa Sidi Abdul Qadir aka dankara wa Shehu Usman Dan Fodiyo aka dangana da bango shugaba sallallahu alaihi wasallam to ta inda aka gangaro din wallahi ta nan ne ake samun annabi a nan annabi yake wai yanzu an kai matsayin da idan mutum yana son ya ɓata wa ‘yan ɗari ƙarai sai ya taɓa annabi Muhammadu. Sai alhamdulillah ‘yan ɗari mun gode Allah. Ko wannan ya isi mai hankali, wai wani ya ga ya rubuta a Facebook ya ce ni daga yau har abada na fita izala. Wai ce yau Juma'a, jiya ne na gani. Yau Juma'a ni shaida ku shaida daga yau ni na barta. saboda ƙarya ne ba a son annabi to wannan masifa malam har ina ya ƙara gocewa saboda ka ya ishe mu aya ya ishe mu abin tambihi abin faɗa mu gode wa Allah da yin mutanen manzon Allah mu tambari shehu Ibrahim ɗin mu ma fa kana ganin an sa hoton shehu Ibrahim to wai za a hidiman annabi Muhammad ne shi kawai ya riga ya zama alami alaman za a yi hidiman annabi kana ganin hoton shehu Ibrahim sai ka ce to akwai maulidi ne maulidin waye da annabi Muhammadu to da Allah shehu nawa yake nan gaskiya shehu Ibrahim ya gama cin mutanen da yaki shehu ko dan Allah ko ya ka gai dole ma su kishi ya kamata su kai ya kamata ne ma su kishi ai kai shehu Ibrahim duk inda a ganka sai a tuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko maki ne fa in ya ganka ya ce to eh za su yi tsalle tsalle eh za su yi maulidin annabi kenan kuma gashi ya mutu ma kaza kaza kaza shehu Ibrahim kenan إذا لم ترى الهلال فسلم بأناس رأوه بالأبصار idan kai ba ka ganin jinjirin wata da idanka to wa'anda suka ga watan ka sallama masu mana haka laraba suka ce ko hannan kawai shine Allah ya datar da mu saboda haka ubangiji tabaraka taala ce a ya ayyuhan nasu qudrabakum allazi khalaqakum wa ya ayyuhan nasu qudrabakum na'am ya ayyuhan allazina ya ayyuhan nasu ubangiji tabaraka taala ce ya ku mutane ibudu rabbakum ku bauta wa ubangijin ai wa'idu rabbakum kada ta ubangijin ku allazi khalaqakum wanda nafman min an-nutfa wanda ya samar da ku daga babu daman babu ku sai aka samar da ku daga mani Allah ya samar da ku daga digon mani ɗigon maniyin namiji ya faɗa cikin mahaifar mace sai aka ce yanzu kam an samu wannan shine hadisin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yake fassara mana wannan aya ko yana cewa inna adakum la yajma'u khalquhu fi badani ummihi ko 40 yawman mudfatan thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mudqatan mislu zalika fa yanfalu ilayhi almalaku fa yanfaqu fihi ruhu ko har zuwa dai abinda Allah tabaraka ta yake faɗa maka kowane ɗan adam ana haɗa halittarsa ne a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana maniyi ko kwana arba'in ya koma gudan jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in a turo mala'ika ya hura masa rai fa yi umaru bi arba'i kalimatin sai ya umarce shi da kalmomi guda hudu بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد أنا زي ربطة أربعين أربعين سو هدو سيأتيتو ذاك أجلتي كو تلوتي كذابا سيأ ربطة guda hudu ne bi kanta da ajili ranar mutuwansa wariski da arzikinsa da zai samu a duniya gaba da wato duk gaggawar mutuwa sai ya jira ka gama samun arziki kafin ya dauke ka wallahi da za ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka ka bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi arzikinka sai ka gama samu zaka mutu kar ka tsaya wai wallahi hozulin ne abubuwan ne sun kurkuɗe yanzu ba ma samun mu yi karatu ba ma wallahi sai mun samu lokaci mu yi karatu ko wai kai kana nan sai ka yi kuɗi kafin ka koma garinku kai ka riga ka zo abuja kenan ba za ka taɓa koma ba sai ka yi kuɗi wallahi in kai wasa in ka je ganin gida ma sai ka sai da wayanka ka samu kuɗin motar dawa ko ba ai wasu yaran mu suna cewa ubari idan abuja suka zo za su koma wai da su yi arada mu saye mu sai su gari kai ka nace waje ga kuɗi kuma ka ƙi yin karatu ka bin Allah sallan ma ba ka yi akan lokaci sallan ma da kullum sai an yi guda biyar ba ka samu kai akan lokaci wai kai ka rantsa sai ka kuɗi saboda haka mu dawo da hayyacin mu da Allah mu dawo cikin hayyacin mu mu bi Allah ko ina kake akwai Allah kuma ko ina kake ana rubuta abin da yake yi ko Allah ya bar mu da shauki gani a za a haɗa halittarsa gaba ɗaya hadisi mai karantawa ko sai a hura masa rai idan aka hura masa rai sai a umarce shi da arzikinsa da ranar da zai mutu ba za a ƙara masa ba ba za a rage masa ba amma za a ƙara masa amma za a rage masa kun gane karatun kun gane shi kuwa kun dai ji idan mutum yana zina ana rage masa kwanakin sai da aka rubuta masa zina yana rage kwanaki ne kwanakin da aka rubuta ma za ka yi a duniya sai su a rage in ka yi zina idan kuma ka sada zumunci sai a ƙara maka kwanaki da kai da adama aka rubuta maka sai equation balance ba sai kowa ya zaba rage yake so sai je ta zina sai sa da Allah lahira saboda wai irin ka zo daidai junction din maza maza kawai a ɗauke ka baka tubo ba kana sa ƙara maka to ka dinga sada zumunci ka sada zumuncin ba ka yanke ba an gane karatun nan yanzu an gane ana ba a ƙarawa kuma ba a ragewa amma ana ƙarawa ana ragewa an gane karatun yanzu shikenan gobe na faɗa ko ba sai na bayani ba kun gane daga nan a rubuta masa wa shaqiyun huwa aw sa'idun shin mai mara rabo ne dan wuta ne zai zo ya raina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki bin dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya ce ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahayakum anhu fantahu yi zai bi annabi ko ba zai bi annabi ba zai raina annabi ko kuma zai girmama annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga kiman annabi ko kuma zai ga kiman annabi ba idan yayi ma Allah duk abin da yayi ma Allah idan ya zo mutuwa ta Allah Muhammad sallallahu alaihi ya girma annabi cikin Allah ce ya ji amma wallahi daidai da wasa mutum ya taba annabi Muhammadu zai ƙara baki ku ce daya zai dishashe zai rane zai motsi zai mutu babu imani kuma zai shiga wutan jahannama a cikin sa wane ne da kyau ai mun ga guda ɗaya ko kwana uku kwana uku wallahi sai wani tayani mun suka fito mishi ya ƙara baƙi daman baƙi ne kuma ga shi baƙin fuska ga baƙin hula ga baƙar zuciya ya ƙara sai kuma sa me sunan shi face mask ka san me yasa yake sa face mask nan ya rage kar a ga yadda munin ya ƙara fitowa a wannan zafin kana ƙasar Bauchi ka duba zafin da ake a Bauchi ba a Jos ma yanzu mutane suna kukan Bauchi ai suna kukan zafi balle sana kana bauchi a Abuja ma na kusan zafi ta san zafin Abuja ya fi na bauchi ai bai kai na bauchi ba yes amma ga face mask ga hula ga jallabiya kullum a jallabiya kwana uku bai ina ganin yayi wanka ma kuwa a tambayi na kusa da shi Allah sai ka je na wani saboda ya ruɗe ya rikice wai shi zai shiga mota ya gudu kuma ya rasa inda zai shiga an nasu fille wuyan shi kafin ya ƙara son mu riƙe wuyan ɗan maza ya ruɗe mala to annabi ne ba aka taɓa Allah zai bari ai Allah sai ya tarwatsa mutum Allah sai ya tarwatsa mutum Allah ya kiyaye saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala yace manzon sallama yace za a rubuta masa dan wuta ne aw sa'idun ko kuma dan mai rabo ne dan aljanna ne duka a ranar za a rubuta shi saboda ka idan mutum ya zo zai yi ta aikatawa in ka ga aikinsa wa inna adakum la amal bi amali al jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula da yanku zai ta aikata aikin yan aljanna dan aljanna sai ya zama tsakaninsa da aljanna tura zira'i daya haka haka sai littafin ya juya masa sai ya aikata aikin yan wuta irin taba jinabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu makamancin haka shikenan sai ya mutu sai ya fada wuta daman dan wuta ne an rubuta shi haka wata rana manzon sallama ya wa sayyidina ali yake cewa kowa fa kowanne a cikin ku mai gida a wuta yana nan mai gida aljanna yana nan kowa da gidansa a gine sai sayyidina ali ya ce to bai mu huta ba kawai kowa abin da ka san su bi sai bai kowa ya abin da ya ga dama ba kawai shikenan kawai sai manzon sallama ya ce a Allah ya ce imalu fasayar la amalukum rasulul mu'minun ku yi aiki Allah ya ga aikin ku manzo sallama ga aikin sai a jikin ku sai a canza sai a gyara shi yanzu a wannan watan ramadanan ba kowane dare ana yanta wuyayi ka daga wuta zuwa aljanna ba wanda dama an rubuta su an rubuta su shaƙi ne a wancan rubutun yan wuta ne to yanzu kuma sai a ce tunda sun ma wannan kyauta sun taimaki wannan sun yi salati wa manzon Allah sun yi karatun Qur'ani sun yi la ilaha illallah sun nemi agajin manzon Allah sallallahu sun nemi taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sun bayar dan Allah da manzon Allah suna son sakamako ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce shikenan ba komai na inta sun koma aljanna ka ji wancan wancan hadisin baya wanda muka dauko Allah manzon Allah Allah manzon Allah lada Allah manzon Allah ko sai ce wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha duk wanda yayi aiki saboda duniya to zai samu duniya in ya samu duniyan sakamakonsa kenan a wimra'atin yantuha ko kuma ya yi afwan a wimra'atin yantuha ko ya yi dan hijira ne dan mace ya aure ta to fi hijiratu ila ma hajara ilai sakamakon na ga abin da yi hijira dan shi ma'ana yi aiki dan shi dan garka ce wai hijira da aka yi daga masa zuwa madina kuma ne kawai a'a hadisin mustamirri ne bai da nasu ɗinsa jama'a mun gane karatun saboda ka in kai dan Allah dan manzon Allah ladanka na daga Allah da manzon Allah idan ka ce kai kai dan duniya ne in ka samu duniya shikenan in kai dan mace ne ka samu mace shikenan in ka ce kai bara kai dan annabi ba kai dan Allah ne to mu gawa zai baka ladan aikin gaba daya shekaran jiya ake hada aikin akai gaban annabi ya sa stamp sai a karba ranar alhamis ka koma musulmi Masu salama ya ce ranar alhamis ake tara ayyukan bayi a kawo gaba gare ni sai na sa hannu sai Allah ya karɓa sai a tafi da shi aji aji. Ranar litinin ɗin nan na faɗa mana baya ko ranar litinin sha'aban an yi bojet ɗin duka abin da za a sauke bojet ɗin bala'i da Allah zai saukar da arziki da alkhairi gaba da an yi shi a litinin sha'aban ne. ana bayan an yi taron ahalin da'irati na shiga da karatu bacci ne ciki an yi taron ahalin da'irati an zantar da abu za a zantar Allah ya yi taro da mala'iku da wayanda suka isa a wurin Allah tabaraka ta'ala an gama wannan an haɗa komai da komai ba a sa stam ba sai ranar mundin nan za a sa stam wannan litinin ɗin jibi kenan ko ranar litinin dare lailatul qadri a ranar Allah zai sa stam shikenan kuma ya tabbata takaddun sababbi ne a hannun mala'iku na shekara budget din shekara Allah yake to an hada shi stamp din ba a sa ba sai ranar daren ne na kadar da a sa shi idan aka sa stamp to duk in an ibe amin saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi idan an kwashe gaba ɗaya ayyukan an hada na sati guda sati sati mala'iku suke kaiwa su aji idan suka hada za su kai wa Annabi Muhammadu ne duba ta wannan wane ne dan wane dan wane dan wane dan wane yayi kaza aiki kaza aiki kaza aiki kaza an duba an ga salatu manzon sallama a cikin ba kuma sai annabi ce an sa an gama addu'a din nan idan ka roka ba kai kama kafa da annabi da salati ba za ta mu'allaqun bayna samai wal ardi tana rafe ne ba ta sama ba ta kasa ba wanda zai karba to wa zai karba maka me za a yi da shi ka zo da shi gaban Allah babu annabi a ciki to Allah ya ci ba su to wai wannan annabin ake so a raba mutane da shi to wa za a ba mutane a kawo wani replacement za a kawo na zai da wannan ala kullu fannin faddala Allahu fannahu li an farada din al-qawim wa sannahu fa kasa sayin sal khalqi turran wa jinnahum a idna zalan fil khalqi talan bi annahu ka amadulan yunsha wa lahu wa yasha'u ko sallallahu alaihi wasallam kaman annabi ka ƙara kallo a cikin halitta ya alfazari kawai waya gani a cikin halitta akwai irin annabi Muhammadu yace to ba ai ba yace kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da khairi wannan shine manzon Allah mu sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine Allah tabaraka taala yace to a kadai ta Allah in shi shi kadai a bauta masa shi kadai bauta daban neman taimako daban istigasa daban neman albarka daban neman majadi daban ba da kyauta kuma daban wai shi kanshi aljannan ma da ake magana cewa Allah zai za a ba mutu za a sa mutane aljanna ka ce wai a ce annabi ya ce wa Allah ya ba wani aljanna duk duniya in akwai hadisin da aye- mutum ya isa tun daga Bukhari zuwa dukkan sihahu gaba da sunan gaba ɗaya ya kawo ya ce inda annabi Muhammadu ya ce Allah ka ba mu Abubakar aljanna Allah ka ba mu Umar aljanna wallahi annabi ta Abubakar fil janna Umar fil janna Sa'd fil janna Sa'id fil janna Sa Abu Abu fil Jarrah fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Ali fil janna Usman fil janna mutum goma ya- take ba su aljanna kyauci ya ɗauka ya ce na ba ku wane na ba wane na ba wane na ba wane to ya aljanna ya ba mu ukashi kuma go yace ukashi ma ya shigar da mutum dubu saba'in aljanna babu hisabi babu azaba ba ya ce Allahumma ja'al a'a la ilaha illallah kai annabi Muhammad bashi yace wa'adani rabbi an da kulli yasamin ummati sab'una alfan fa kulli alfin sab'una alfan la hisaba alaihim wala azaba a cikin bukhari yace Allah ya mun alƙawari mutane da su mutane da su ga aljanna mutum dubu saba'in kowane dubu saba'in zai shigar da mutum dubu saba'in babu azaba babu ukuba babu hisabi tafi kawai kai ranar tashin kiyama Shobrain ranar tashin kiyama akwai mutanen da za su zo su kama hannayensu mutum dubu saba'in in an ce ku tafi aljanna sai ina ba mu yadda ba sai kowa ya shiga a cikin mutanenmu hannu za su kama hannu da hannu hannu da hannu sai su shiga aljanna gaba daya saboda sun kama annabi Muhammadu Allah ya kabar mu da manzo Allah ai ba dai ma samu ba amma ya nemi ina ya nemi ɗan uwansa a cikin shi Allah ya sauke mu Allah ya yi mana wannan aqida walazina min qablihim نعم والذين من قبلهم آه الله تبارك وتعالى ya halitte ku da ku da waɗanda suka zo kafin ku wa khalaqa allazina min qablikum ya halitta kuma suka zo gabanin ku Allah ku tattaku ai li kai tattaqu suqdatan wal azab wa tu'iu wa tu'iu Allah ko da za ku ji tsoron Allah ku ji tsoron fushin Allah da azaban Allah ku bi Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ka zamu kwana anan aya na 22 aya eh na 22 insha Allah tabaraka ta'ala zamu tashi Allah zai Allah jalla lakum lar farasha firasha 22 zamu tashi aya na 22 na aya na saboda kun da kun eh to ai lissafin naka daban lissafin hafsu daban naka warashi ka san akwai bacin ko da ke ai mun yi bayani inda ake aji ayoyi wannan asin ga wanda tafi wannan kowane da sauransu yawa Allah ya dace da mu Allah ya bar mu da manzo Allah Allah ya sa mu gama duniya lafiya Allah ya ce mana kurakuran mu zai da badini albarkacin annabi Muhammad mu dai albarka annabi muke nema Allah ya yi mana saboda annabi duk abin da za a yi mana in dai ba dan annabi bane a bari ba ma bukata Allah kuma daman bai taba yi ba sai dan annabi Muhammad ko bai taba ba da wani abu sai dan annabi Muhammad saboda ka tsaya wa annabi kawai shine gaskiya Allah ya samu gama duniya lafiya masu neman addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su insha Allah za mu ga shi ne kamata mu rufe tafsirin insha Allah kuma a alhamdulillah bana ma kaman bara mun yi gidauniyan taimakon marayu wanda insha Allah gobe da mu ba su wanda ina mantawa kullum ta faɗa a nan masallacin ba a can tafsirin safe ne muke haraɗawa babu wani mai kuɗi da muka je gurinsa ko wani alhaji ko wani minista ko wani ɗan majalisa ko wani gwamna ko wani chairman ko wani dai ɗan kasuwa da muka je gurinsa muka ce a taimaka mana babu mu masu zama a gurin karatun da ni da ɗaliban ma'ana masu sauraron tafsirin da su muka haɗa kuma wallahi masu rauni ne mata ne saboda gobe insha Allah ina ganin gobe mu rufe tafsirin su insha Allah tabaraka ta'ala so muna da marayu bara mun bawa marayu goma da musulantattu mutum goma sha uku to amma bana marayu sun ƙara ƙaruwa wasu sun mutu wanda an sani wasu ko wanda aka je ta aziya can anguwan da rigan fulani sun su ma mutum biyu sun rasu nan ma mutum biyu sannan wasu sun ƙara dawowa unguwar muna da marayu goma sha takwas a yanzu a ƙasa to ba dai gaskiya an yi abubuwa sosai an yi masu ɗinki an raba abinci to biyu muka yi ko an raba abinci ko malam kai ne shaida mun raba abinci mun raba masa abinci kuma ba wani wani wanda ya kawo mana tallafin wani abu a'a mu muka hada wanda da anan khalifa ya bada nasa malama ya bayar baban bashari da wanda nake iya tunawa malam tsalhama ya bada nashi a lokacin wasu wasu ma sani ba amma ba da mun ta faɗa anan sosai bane ne dai Allah bai bani iko na faɗa wannan me yasa Allah ya haka ba amma nashi muke so saboda gobe insha Allah da safe za mu je mu rufe nasu kila suna ta cewa dai abin sararin litinin to ban san abin da Allah ya shirya ba dan ina son dan huta kaɗan akwai ayyukan da nake son dan shirya su ban sani ba kila ranar monday kila ranar talata ma kila nan dan mu huta mu hakura da shi karatun mu ajiye albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda idan mutum yana da bukatan ya shiga zai iya yi Allah ya dace da mu Allah ya sa mu gama lafiya fatiyar satul fatih رب عند الملك وليك نبرك نسأل مسيح سلامنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق آمين آمين جاي شو تجاني اللي من لدي آمين الحمد لله رب العالمين خوش سلام شكرا إيمان kamu kata dia ke dia awak dia kena tunggu lah Allah kata aku kena tunggu dah one night.